بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة في أصول الفقه تشتا الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي زام تاشا أكن الواجب كو ما لن يتشي ثم قال سنن مي للتافي يتشي كي نمي رضوة الناظر شيكو ملن ينا شرحا وحد الواجب أبند التعريف واجبي ما توئد بالإقاب على تركه أبند أكي uquba ko alkawali tuwa'ida daga kacewa ne aka yi narko in ji malaman zaure na azaba ala tarki ga wanda ya bar shi duk wanda ya bar sallah akwai dalilin shari'a ta ce akwai hukuncin da za a yi masa kenan barin sallah abu ne wanda yake mi wanda yake wato abin nan yin sallah wajibi na barin ta kuma za a yi mutum uquba wa qila ma yu'aqabu tarikuhu wadansu malamai suka ce abinda ake yin uquba ga wanda ya bar shi wakila waɗansu malamai sun ce ma yalzamu tarikuhu shar'an al-iqab abinda wanda ya bar shi a shari'a to uquba ta radunce shi yanzu malam zai shiga bayani yace i'lam ka sani awwalan farko anna al-wujuba fil lugha abinda ake nufi da al-wujuba a cikin lugha kaga nan na muke samun matsala in ka dauko zaka muhadara ko khutuba ko bayani in akwai dama ka faɗi asalin kalma a yaren larabci in an kasan shi sai ka ci gaba da bayani ko da baka tsawaita bayani ba kaga mallan sai fara da lugha don luga ita ce asali fil luga a cikin yaren larabci malam ya ce huwa suqutu shay'i abu ya hwadi laziman mahallahu ya lazimci wurinsa shine as-suqutu ka suqutu shakhsi mayitan kaman mutun ya fadi yana matacce fa innahu yasqutu laziman mahallahu domin shi zai fadi yana mai lazimtar wurinsa linqita'i harakatihi saboda motsinsa ya yanki bil mauti saboda mutuwa ko ta fuskar mutuwa wa minhu qawluhu ta'ala daga ciki akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa idza wajabat junubuha a cikin suratul hajj ayat 36 kenan an kace ita dabbar da za a yankewa fa idza wajabat junubuha idan sashen ta ya fadi to junuba ya zama to sassa to ba ana a'a waɗanda ake yankawa din nan ba guda ta ba biyu ba na fata an fince ni dan wani sai ya ce to ainin junuba an kace kuma sashi guda na agada ba tun da biyu bai yiwa su haɗe lokaci guda ko ai saqatat mayyitatan ta faɗi tana matatta lazimatan mahallaha ta lazimci wurinta wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da kuma fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil mayyiti a cikin sha'anin matacci nan zaka kaddara ash-sha'an domin an ce al mayyiti ba can cikin cikin mamaci na an kai ga magana ba fi sha'anil mayyiti ko fi amril mayyiti shine suke cewa أطلق الذات وأريد به حال من أحوالها حرمت عليكم الميتة أن حرمت مكو الميتة متتشي ما لم يسنك تشي أكل الميتة أكل في بم فهمت وانا دكو تو فإذا وجب إذن يفادي shi mutum ɗan adam ya mutu kenan fala tabkiyan na bakiya kada mai kuka kai kuka kuka irin wancan na kwallowa da hargowa shi ne aka hana amma kuka na hawaye shari'a bata hana shi ba ina fata ana fahimta ta na'am yace wa qawlu qais bin al-khatim ɗaya daga cikin shu'ara'u ata'at banu aw ata'at banu awfin amiran nahahum an silmi hatta kana awwala wajibi ata'at banu awfin banu awfin sun yi da'a amiran shugaba nahahum wanda ya hana su an silmi daga as-silmi zaman lahiya kun san in ana cewa a yi zaman lahiya wani na cewa a jama'a a shirya a yi zaman lahiya sai a ce matsoraci na ko kazana ko yalla wani intere gare shi su mutane kullum mai son a kawo alkhairi shi ake kokarin suka gare shi masu son a yi tashin hankali masu son su kawo rigima kullum sai su ga cewa wanda ke cewa a yi zaman lahiya ba a kyauta ba to kai ko baka san in wutar ta tashi ba kai daga ganin zaka fita baka san cewa zaka iya fita ba ba sani ba ko mun fahimta dan haka a yi yadda za a yi a samu sulhu da zaman lafiya shine mafi alkhairi ya fi a ce a buga to buga wannan da aka son a yi za ta rincaɓe kuma ba sai inda za a tsaya ba wanda yake gidan bayan da riba wallahi bai san ko shi na hita ba eh na fata ana fahimta ta hatta kana awwal wajibi har ya zamanto shine na farko wanda ya faɗi kaga ya hana ai zaman lahiya da an ka wajen buga shi yau an ya mutu saboda shi a shugaba ga al'ada in ana yaƙi kayan akai ga shugaba sai an kashe mutane masu yawa to akwai masu dubara waɗanda adda hannu waɗanda ake ce ma sniper an gane ko sai su dibi inda shugaba yake tas sai su tashi da shi yasa dadi in ya taho shugaba shi gacin mai yawa amma waya in ta taho da talaka ta kawara kahin ta kai gari shi an na karshe shi dadi shi an gaba kamar da sun ka abin da sun ka faɗa can kuma wajen wahala talakawa su ne baya to shi yasa dole canjin tsarin tafiya in ana son a yi mai kyau dole sai ya zama to ba yadda za a yi shugabanni su yadda da ciyon al'umma su sai in abu na taba su in dai ana son arme ta Nijar ko ta wata ƙasa ta gyaru to a ɗauko ɗiyan manya a sa su soja dole kuma inda a taya teran a sa ɗiyansu in ana son lakwal ta yi kyau a ɗauko ɗiyan manya a maido su cikin lakwal ta ƙasa dole shi na daga cikin dokar ƙasa ɗan shugaban ƙasa ko ɗan wani minista bai karatu a ƙasar waje kuma bai karatu cikin lakwal ta biya in bila'i na a ci shi tare amma ɗiyan su na can suna karatu waje kuku suna karatu prive kuma kuna tunanin su su gyara muku shi shi na kwana cikin AC da shi da ɗaya ne don ka kwana cikin saburo ya halaka ka shi mi ya sha mai kai ya za a yi shi mutum shi da gidan matsalar da bata kai ga jiki ne ba akwai wuya na fata ana fahimta ta shi yasa gyaran nan da aka bi da wallahi akwai wahala eh eh haka nan ne take malam ba yi ba shi yiwa mutum da nationality biyu shi na da France shi na da ta Niger yana nan Niger yana gyara ma France yadda za ta yi ta hallaka yan kasa ta yi in ka bace kuma su ko suna da nationality biyu iyan su kuma can zaka iske kowanne mace shi in za ta aihuwa jirgi aka bata dama da an aihi da ko cikin territoire ne na sama nationality za a bashi european ko ta kasar turai to shi da ɗiyan shi da komi duk turawa na annan wakilan turai na da ta bace kuna za ku halaka sai su shiwu su dauki jirgi ato Allah ya kyauta wa yutlaqu alwujubu ala alluzum malan yace daga cikin malamai akwai wanda suke itlaqin kalima ta alwajibu ala alluzum akan abin da an kalazimta ina fata an fahimce ni malan yace wa fil istirahi yanzu ka an taho cikin istirah ana nufin wato wajen ilimin malaman usulul fiqh kalima ta istilah ta samo asali daga as-sulhu an gane ko as-sulhu shine abin da an kai sulhu ko ba haka ba shi ko sulhu ai sai kowa ya yarda ko yarjejeniya to sai an ka ƙara alifun da ta'un an ka ce istilah istilah domin a larabci ana ƙara alif da ta'un qatala ya kashe iqtatala ko ba haka nan bane sun sun kashe juna ko sun yaki juna to da huruful itbaq da sadun da dadun da ta'un da za'un su in an kasa wannan ta'un din to ba ta zama ta'un canzawa ta kai sai ta koma ta'un kaga nan barko a ce istilah sai an ka ce istilah sabara yayi hakuri istabara sai an ka maida ta ta'un an ka ce istabara rabbus samawati wal ardi ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya qahada ya wato matsa mishi it tahada asalin shi it id id tahada amma sai aka gaba yi sai aka mai da tatawon kace it tahada mun fahimci wannan da kyau to akwai mace littafin sarf a karanta ilmu sarf a fahimci asalin kalima da inda ta fito da tagyirkin da ke cikin ta dakka ka dauki wata kalima ka fassara ta da wata kalima ka ta ka abka banna yace to arrafahu al muallif malami yayi ta'rifin sa bi annahu cewa ma tuwa'ida bil iqabi ala tarkihi abinda an kai narko an kai kacewa an kai alkawali mummuna ga wanda ya bar shi wal wa'idu bil iqabi ala tarkihi kuma an kai wal wa'idu bil iqabi ala tarkihi la yunafi al maghfira amma yin kacewa da cewa mutumin da ya aikata abu kaza za a yi mai kaza wannan bai kore cewa za a iya gafarta mishi kama bayyana hu bi qawli kama bayyana hu ta'ala bi qawlihi kama yadda Allah ya bayyana shi da fadarsa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta ma duna zalika abinda bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya so suratul nisa aya ta 40 da wato 8 farkon aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kenan ana gafartawa kenan in dai mutum ya aikata abu ya tuba kafin sakamako ya zo in Allah ya gara sai ya gafarta mishi ita shirka in an mutu akan ta babu zancen gafara amma ita ma ana gafarta ma idan lokacin mutuwa bai yi ba ba ga mala'ikin mutuwa ba mun fahimci wannan da ke ko shi yasa da Allah ce man ya'mal su'an yujza bih duk wanda ya aikata mummuna za a saka kamai da shi da sharadi in bai tuba ba mun fahimci wannan da ke ko yace wa in shi'ita mallace in kana so qulta kace fi haddil wajibi a cikin haddin abinda an wajibi ma umira bihi amran jaziman abinda an kai umurni da shi umurni wanda yake yankakke jazma shine yanke abu ko daure shi yanke an ce dole sai an yi wa dhabituhu mallan yace to qa'ida shi shine dhabituhu abinda ke kiyayewa asalin ad-dabtu al-hifz kenan cikin ilmu mustalah al-hadith dabtu sadrin wa dabtu kitabatin anna fa'ilahu anna fa'ilahu maw'udun bis-sawabi wanda duk an kai ya aikata shi Allah ya mishi alƙawarin zai bashi lada wa aqimus salata ku tsaye da sallah in mutun ya tsaye da sallah zai samu mi lada wa tarikuhu mutawa'adun bil iqabi wanda kuma ya bar sallah ko to zakata Allah ya mishi alƙawarin mummuna wato zai mishi azaba fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna gayya bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri ga gan tarku sala ashe kenan ko akwai hatsari malam yace kas salati kai ma na riga mallan ashe mallan ya kawo shi kamar sallah was zakati da zakka was sawm da azumi sai mu tsaya nan ko ba haka ba ka ati akwashi mai yawa kware duk da yake wanga abin nan shi kuma wancan sabon babi na amma dai na ga karatun kuma shi na dan yawa eh ina ganin bai da bai da ana iya karanta shi kuma da idda shi saboda wancan sabo ne za a shiga wal fardu huwa al wajibu ala ihda riwayatayn kinan da al fardu da al wajibu akan ɗaya daga cikin riwayoyin da anka kawo wato malamai sun ce duk ɗaya ne wasu malamai sun ce al fardu daban al wajibu daban amma banda aikin haji shi cikin aikin haji al wajibu daban al fardu daban in an ce al wajibu yafi karfi al fardu kuma shine abin nan ko ar rukun an gane ko da al wajibi an ce ar rukun a cikin aikin hajji ya bambanta da alwajib malamai sun kace fa hasilu kalamihi anna al-farda huwa al-wajib ala ihda riwayataini an gane ko kenan mallan yace kamar in an ce hasil ana iya cewa kamar a takaice abinda malai yake son yace hasilu kalamihi takaitaccen magana ko abinda ake son a ce anna al-farda huwa al-wajib shi abinda afarilla shine wajibi ala ihda riwayataini akan ɗaya daga cikin riwayoyi wa huwa qawlu shafi'i ita ce magana imamu shafi'i wa malikun da imamu malik imamu dari al-hijra wa ala riwayati al-ukhra amma a wata riwaya fal fardu akadu min al-wajibi in an kace abu farilla na akadu yafi karfi daga akidi ne shine abu mai karfi min al-wajibi daga abin da yake wajibi fal fardu ma thabata bi dalilin qat'iyyin farilla shine abin da ya tabbata da dalili qat'i yankakke ka salati ka sallah kamar sallah wal wajibu shi ko abinda an wajibi ma sabata bi dalilin dhanniyin abinda ya tabbata da dalili dhanni kal umra kama umra inda man aujabaha ga wanda ya wajabtar da ita wa huwa qawlu abu hanifa ita ce magana ta abu hanifa wadansu malamai sun ce umra wajibi ce wasu malamai sun ce umra ba wajibi bace tunda umra ba ta daga cikin mi ba ta daga cikin rukunin musulunci na fata an fince ni sun yi aiki ne da wani abu da ake cewa dilalatul iqtiran a jo da abu biyu tare to wani lokaci suna iya ɗauka hukunci guda wani lokaci ba su ɗauka hukunci guda sai an kuma zuwa ku shirin lallai kaga wa aqimus salata wa atuz zakata sallah mice ce wajibi to wa atuz zakata zakami wajibi sun kace saboda an hada su tare amma wa atimmul hajja wal umrata lillah sai sun kace to ai ita ma wal umrata an kace yadda hajjin shi sai aka ce musu a'a shi akwai adilla kharijiyya da take nuna umra ba wajibi ce dan an ce buniyal islamu ala khamsin sai aka kawo biyar wanda ita umra ba ta daga cikin su maganganu ne na malamai babu ruwana ku ta zuwa bincike wakila an ka ce alfardu abinda afarilla mala yusamahu bi tarkihi amdan ba a yadda mutun ba a yi rangwame ba ba a yadda ba mutun ya bar shi da gangan wala sahawan koko cikin mantuwa ka arkani salati kamar rukunnan sallah wal wajibu abinda wajibi ma yusamahu fihi abinda ake rangwame in waqa min ghairi amdin in ya hadu wato in ya abku kenan ba tare da ganganci ba kasalati bin najasa kamar yin sallah da najasa mutum bai da labari inda man yaqulu bis samahati fi dalika ga wanda yake cewa in mutum yayi babu matsala mutum yayi sallah da najasa sai da kariya tuna shi akwai najasa tare da shi akwai sallah ko babu wasu malamai sun kace a'a a'a da fil wakati ya maida akwai lokaci an kace a'a to shin wai akwai ta dai ko babu wasu sun kace babu wasu sun kace akwai ta amma mafi yawancin malamai sun tafi cewa akwai sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah da takalmin da akwai najasa sai ya cire takalmi wanda hasabai suka cire takalmi abin nan suka ce to mi dalili suka ce da sallar ta ɓaci da sake sallar yi da farko amma da ya cire takalmin sai ci gaba da yin sallah wannan ke nuna cewa akwai sallah haka sun ka hudu in baka da dalilin su ba sai ka kawo naka wasdalaha kathirun min al-ulama al-malikiyya malam yace da yawa daga cikin malaman malikiyya sun yi istilahi من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا وتولوا كتير الواجب سنة سنة مؤكدة ina fata an fahimci ni shi yasa zaka wani lokaci an ce wajibi ba ana nufin irin wanga wajibi ba a'a sunna muakkada mun fahimci wannan sunna muakkada sunna karfafaffa mai karfi ba wai ana nufin irin wancan wajibi ba wannan wani istilahi ne shi yasa ma'arifa ta istilahul ulama yana da muhimmanci yanzu in ka diba cikin bidayatul mujtahid wa hadal muqtasid muqtasid sai ka ji an ce a'a wutiri wajibi na to kai in baka san istilahin su malaman ba ba suna nufin wajibi na ba kamar sallar farilla a'a sunna muakkada ake nufi amma ni sai zabari ce a'a kaji ai hanafiya sun zo sun ce wajibi na shin ka san istilahu din su baka sani ba shi yasa rashin sanin mustalahatul ulama akwai hatsari gare shi wajen yin hukunci ina fatan fahimci ni in baka fahimci ba abinda na faɗa kakka min fassarar da kaka so kai kuma idan lam tafham ma urid fala tufassir kama turid wallahu sai kuwa Bukhari.
bukhari Bukhari ko